الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين المشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zamo sanadiyyar tsira gare mu duniya da lafira alfarnu sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna shi daga watan ramadana hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha shida ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da ashirin da hudu in kwana a wannan sura ta suratul ahzab a inda allah tabaraka wa ta'ala yake kiran masu imani watan da abinda su aikata abinda ya dace da su shi aka ce mai imani to yana da wasu abubuwan da su suka dace da shi ba komai ba a ɗabi'u ga ɗabi'un mai imani halaye da sauran yadda za a tafiyar da rayuwa ga tsarin rayuwar masu imani don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ji mun kwana cikin ayar wato ba a gama tafsirin ta ba duka sai lokaci yayi wanda an faɗi munafukai masu cutata wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam masu cutar Allah da manzon Allah masu cutar masu imani to shine aka faɗi halayensu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku masu imani watan kada ku zamo la takunu kada ku zamo tare da annabinku kallabi na azan Musa ma'ana ku cutata mishi irin yadda wasu suka mutanen annabi Musa suka cutata mishi mun ji dai menene ya dauko wannan magana aka ce dalilin dauko wannan magana auren Zainab bintu Jahsh radiyallahu ta'ala anha da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai wannan ya kawo tsegunguma cece ku ce aka rika maganganu waɗanda suka ɓata wa annabi rai waɗanda ba su dace a faɗe su ba a haƙƙin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam to shine wannan aiki ne na munafikai to za ka sai Allah na kwatsar masu imani to kada su yadda fa su shiga cikin wannan mugun gungu mana gungun masu cutatar da annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda banu isra'ila suka cutatar da annabi Musa to kada su yadda su yi irin wannan eh to saboda haka aka ce akwai kuma cewa annabi sallallahu alaihi ya raba ganimar yaki sai ya zan ya ba wasu wasu rabon bai gamsar da su ba to cewa bai gamsar da wasu ba sai suka yi maganganu marasa daɗi cewa wannan rabo ba a rufe Allah ba wal iyazu billahi to shine Abdullahi bin Mas'ud ya zo faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa watan Allah ya cikin annabi Musa alaihi salam an cutatar da shi fiye da irin wannan cutatarwar amma ya haƙuri kaga manzo Allah na ga kansa tasfiya ban haƙuri haƙurƙurtawa to shine wannan shine watan abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi kamar yadda al-Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi da Muslim ya rawaito wannan hadisi ta Sulaiman bin Mihran al-Amashi Sulaiman al-Amashi watan da gare shi ne aka samu wannan hadisi to sai Allah ta'ala ce kada ku zamo kamar waɗanda suka cutatar da annabi Musa to yaya shi ko cutatar da annabi Musa alaihi salamu yake nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana a dunkule an sun cutata ma annabi Musa fiye da wannan cutatarwa amma fa sabara yayi hakuri to yaya aka cutatar da annabi Musa alaihi salamu aka ce to kan riwayoyi da ke bayani akan yadda banu isra'ila ka ajiye ma cutarwar fir'auna ga annabi musa ka ajiye ta a banu isra'ilan da suka ce sun imani da shi to su irin cutarwar da suka yi wa annabi musa alaihi salamu ta isa kamar yadda imam bukhari ya rawaita watan a cikin hadithul anbiya hadithul anbiya hadithun abu huraira ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce watan sani dai annabi musa shi annabi Musa in ji annabi sallallahu alaihi mutum ne wanda yake mai yawan kunya mai lullube jikin shi shi shi shi shine sitira mai lullube jikin shi babu inda ake ganin jikin shi saboda kunya la yura min jildihi shay'un istihaqan minhu saboda tsananin kunya annabi Musa ba a ganin jikin shi alaihi salam to saboda haka waɗanda wasu daga banu Isra'ila suka cutatar da shi suka ce ai ba abin da ya sa kuka ga yana koyon jikinsa in ma ɗayan abubuwa guda biyu ne yana da ciwon albaras kuturta din nan mai sa kumburi mai kumbura jiki za ka bai so a ga jikin shi ko ina dan kada a ga baras din kaga ko kuma a'a abin da yasa bai son ya bayyana da jikinsa ko wanka aka zo gulbi nesa da mutane yake yi saboda yana da kayan maza shine kudura don haka nan suka ce shine dalili ko kuma a yana da wata afa wata cuta dai wadda bai so a ganta don haka ne yake koyin jikinsa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya nufi ya kubutar da ya bayyanar da kubutar annabi Musa alaihi salamu wata rana ya tafi gulbi ko ya tafi wajen wanka sai ya tuka tufafin sai ya dora a kan dutse sai ya shiga ya gama wanka ya zo da tufafin shi sai dutse ya gudu yana gani dutse na tafiya yana gani dutse na tafiya yana saubi hajar saubi hajar tufafi na dutse ka tsaya kin dauki tufafi na ina dutse ta tahowa sai da ya zo wajen banu isra'ila ga annabi musa cikin wannan hali duk abin da suke tuhumar shi da shi sai suka gano ashe ƙarya ne bai da wannan abin da suke tuhumar shi da shi lafiyayye ne to shi ne to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kukutar da watan annabi Musa alaihi salamu aka ce shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake karanta mana anan shi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya kukutar da annabi Musa alaihi salamu yana da yawa ko cutatarwar da aka yi wa annabi Musa alaihi salamu Allah ya barrantar da shi mana ya bayyanar da cewa kubutacce ne aka ce daga cikin cutarwar da banu Isra'ila suka yi mashi ya hau dutse shi da annabi Harun sai ajali ya zama annabi Haruna sai gashi ya sauko ya ce ai Haruna ya rasu banu Isra'ila saboda sharri sai suka ce annabi Musa duk ya san yadda aka yi shi ne yana da hannu cikin mutuwar Haruna to suka ta yada wannan abin ya zamo abin watan abin illa abin muni sai da mala'ika ya zo ya dauko gawar watan annabi harun ya riƙe yawo da ita a gida gida na banu isra'ila ko cikin jama'a jama'a na banu isra'ila don a nuna musu cewa allah ne ya karbi rayuwar wata annabi haruna annabi musa bai da hannu a ciki to kaga ita ma wannan nau'i ne na cutarwa shi ma fa barra'ahu allah mimma qalu wasu suka ce yana daga nau'o an cutar wadda banu isra'ila suka yi wa annabi musa karu ne ya filan ya haɗa kai da wata karuwa ta taho sai annabi musa ba dai yana yi musu wa'azi ba su bi allah a yi kaza a yi kaza sai suka ce sai yana tsakiyar wa'azi tsakiyar banu isra'ila duk inda ka duba banu isra'ila ne an yi dandazo ana sauraron annabi musa sai aka shirya da ita ta zo sai ta zo tsakiyar inda nabi musa din yake sai ta zo ta ci kwalas ba ta ce ina kudinta yayi abu kaza haka bai biya ta ba yayi abu kaza haka bai biya ta ba to wannan abu yayi muni wannan cutarwa ta haka manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa duk cutarwar da kuka ga an mani munafikai da kafirai suna yi mani da yahudawa an yi wa annabi Musa fiye da haka fa sabara yayi hakuri to saboda haka shi ma watan suka yi wa annabi Musa wannan mummunan batanci a cikin taron banu Isra'ila fa shi ma tare da haka wanda Abu Ali ya kawo shi cewa shi ne ko yana daga idayar banu Isra'ila ga annabi Musa wancan na cewa annabi Musa ya hau dutse shi da annabi Haruna a rabi Haruna ya rasu banu Isra'ila suka tumce shi cewa shi ya kashe shi shi ma riwaya ce na Ali ibn Abi Talib ce karramallahu wajhahu wa rabi'a anhu to ana nan sai Allah ta'ala ce fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana da bara'ar annabi Musa cewa fa barra'ahu Allah malamai na fassara shi azhara bara'atahu ba barra'ahu Allah ba Allah ya kutar da shi ai da ma kutacce ne ba wai daga lokacin da wannan hadisa ta faru ba daga lokacin ne aka kubutar da shi a dama kubutacce ne abinda ake tuhumar shi da shi bai aikata ba abinda ake tuhumar da shi da shi ba haka yake ba fa barra'ahu Allah ay azhara Allah ta'ala bara'atahu iyanan Allah ta'ala ya bayyana da kubutar annabi Musa watan ido da ido li'anna Musa kana bari'an domin annabi Musa kubutacce ne mimma qalu daga abin da suka faɗa min qabl tunturi tun gabanin su cutar da shi da harsunan su miyagun maganganun su tun kafin haka annabi Musa yake kubutacce saboda haka kubutarsa ba ta ta'allaka bane da lokacin da suka yi maganar lokacin ya kubuta a'a ba lokacin ya kubuta ba dama kubutacce to me ake fassara barra'ahu Allah ta ji azhara bara'atuhu wanda dama kubutaccen ne to sai Allah ya bayyana da kubutarsa mimma qalu daga abin da suka faɗa ashe duk abin da suka faɗa wa annabi Musa ba haka yake ba duk abin da suka faɗa annabi Musa ba haka yake ba wa kana inda Allah wajiha wa kana inda Allah hasanan dama annabi Musa alaihi salamu ya zama wajihan ma'abucin alfarma wajen Allah aka ce abin da ake nufi da kawo wannan wa kana inda Allah wajiha kafin fassarar menene ma'anar wajiha dalilin kawo shi watan dukkan aibin nan fa da suke wa annabi Musa aibata wadda suke wa annabi Musa matsayinsa a wajen Allah fa yana nan wa kana inda Allah wajiha shi fa matsayinsa yana nan a wajen Allah ma abucin alfarma da shi annabi Musa alaihi salamu ka ji ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wa kana inda Allah wajiha watan duk matsayin annabi Musa a wajen Allah cewa mai alfarma ne a wajen Allah ma'abucin alkadari ne da alfarma a wajen Allah amma tare da haka suka mai abin da suka yi mishi kaga dan haka ne in an wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka yi masa tasliya ce in an yi wani mutumin kirki abin da aka yi masa na batanci da da cutarwa to tasliya ce abin da aka yi wa annabi Musa domin tare da zaman annabi Musa kana inda Allah wajiha tare da haka aka yi masa abin da aka yi masa ko kuma a'a fasara ta biyu cewa fa duk da matsayinsa duk da abin da suka yi masa bai hana matsayinsa a wajen Allah yana nan wajiha ma'abucin alfarma a wajen Allah ba duk batancin da suka yi masa duk abin da suka yi masa na cutarwa wa kana inda Allah wajiha ya zamo ma'abucin alƙadari a wajen Allah wanda yake da kusanci yake da girma da daraja a wajen Allah kamar yadda ibnu abi hatim ar-razi daga hasan al-basri yace wajihan mustajabad da'wa abin da yake nufi kana inda Allah wajiha annabi Musa alayhi salam ya zam wanda Allah ya girmama shi da karbar addu'arsa Allah ya girmama shi da karbar addu'arsa wasu suka ce wa zada ba'dhum ما فعل شيئا إلا أؤتي إلا الرؤيا في الدنيا أكتي معنى وكان إلا الله وجيها النبي موسى من الفرماني من مقيني أوجن الله شيني بيتقروا قن الله ولي أبو الله بباشرة بيتقروا قن الله ولي أبو الله بباشرة إلا الرؤيا sai ganin Allah kadai saboda shi ganin Allah sai yayi daidai da abin da ya roƙa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka keɓanta da wannan shine ruya da aka yace rabbi arini anzur ilayka ya ubangiji ka nuna min inganka ya ubangiji ka nuna min inganka Allah ta'ala yace lan tarani ba ka gani na walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقه watan Allah ta'ala ce ba ka gani na bai ce ba a gani na ba sai a ba ka gani na kaga cewa ba ka gani na kai dai ne ba ka gani na ma'ana ban kaddara ka ganni ba ban tsara ka ganni ba kaga cewa ba ka gani na zai iya daukar wani sa zai iya ganin sa shine sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama aka ce watan ai istijabati da'wa ya zamo annabi Musa ya zamo da ya roƙi Allah Allah ya karba to ai yana nuna tsararar girma da darajar alƙadarin annabi Musa a wajen Allah to shine aka fassara da wakana inda Allah wajiha wa qila wasu kace wajahatu alaihi salatu wassalam watan alfarmarsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala watan yasa ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi mai laƙabi da kalimun lahi saboda yana da alfarma a wajen Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da shi alfarmarsa a wajen Allah ne yasa Allah yayi magana da shi ko ko a'a saboda Allah yayi magana da shi ne ya zama mai alfarma a wajen Allah wa kana inda Allah wajiha za ka ma kira shi da kalimun lahi wasu ka ce yana daga wajahasta shi fa aka nada annabta amma take roƙa ma ɗan uwansa annabta kuma Allah ya na bashi ba haruna ba farfi ila haruna da aka naɗa shi fa take lokacin da aka naɗa shi yace to ya roƙa ma ɗan uwansa haruna shi ma a naɗa shi manzancin Allah ta'ala ya ce shi ma an bashi shi ma an bashi saboda haka watan wurare da yawa irin wannan abun mamaki da ke nuna alƙadari da alfarmar annabi Musa a wajen Allah wanda shi ne aka fassara da wakana inda Allah wajiha irin abin da yake cewa rabbi ni qataltu minhum nafsan fa khafu an yaqtulun ya ubangiji waɗanda kace in tafi wajen su fa na musu kisan kai na kashe musu mutum fa wa afi haruna huwa so minni lisanan ga dan uwana harunu ya fi ni fasahar zance fa arsilhu ma'iridan yusaddiqni ka aika ni tare da shi ya karfafe ni إني أخاف أن يكذبون من الله قال سنشد عضدك بأخيك take fayaron imanzancin kuma take aka ce sana shuddu azudaka bi afika to wannan yana daga alfarmar annabi Musa a wajen Allah a cikin suratul shu'ara qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri ولا يحلف لساني فأرسل إلى هارون yace ya ubangiji ina gudun ina gudun kar in je su karyata ni zuciyata tana kunci wala tsarikul tani harshe na bai sakuwa bai fita sosai sosai za ka fara tiri ila harun ina son ka nada annabi ka nada haruna mu tafi tare shi ma a nada shi manzanci mu tafi tare a cikin daha shi nan lobi ma yayi na bukatu don a san cewa annabi Musa bai taɓa roƙon Allah wani abu ba Allah bai karba ba tun da Allah ta'ala ya ce ka tafi wajen fir'auna to tun daga nan annabi Musa ke zana abubuwan da yake so Allah ya masa sai ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا kaga yayi lodi ya ubangiji ai mun kaza ai mun kaza ai mun kaza yana gamawa sai Allah ta'ala ce qadi aduti tasulaka ya Musa ba duk wannan lodin bukatu aduti tasulaka ya Musa duk an karba maka duk fatan ka abinda kake roƙan nan duka an yi maka ya Musa to zamansa cewa duk abin da ya roƙa wajen Allah sai Allah ya yi masa to shi ne malin wakana inda Allah wajiha annabi Musa alaihi salamu ma'abucin alfarma ne ma'abucin girma da daraja ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala bai taɓa roƙon Allah wani abu ba Allah bai karɓa ba in ba rubuya ba ganin nan kadai da yake shi gani Allah yake banci wanda yake banta da ganinsa shi ne sayyidina rasulullahi Abdullahi ibn Abbas ya ce, Allah da ya tashi kasa baiwarsa guda biyu masu girman nan, sai ya raba biyu, ya ba annabi Musa ɗaya, ya ba manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗaya, ya ba annabi Musa zance da shi yana zance da Allah annabi Musa. Ya ba manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ru'yatahu ganin Allah, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ya samu ganin Allah. daga baya da tafiya da ya tafiya sai malamai suka ce ai dubbin ma an bani eh makamin na annabi Musa ko wa kallama Allah Musa taklima ai Allah ya zance da manzon Allah irin zancen da ya da annabi Musa ya ma wuce wannan ya ma wuce wannan sannan kuma yayi ya bashi abin da bai ba wani annabi ba har annabi Musa da ya samu magana da Allah to ko shi bai samu ruya ba alaihi wassalatu wassalam wa kana inda Allah wajiha watan annabi Musa alaihi salam wa kana ya zamo wajihan ma'abucin alfarma da alƙadari a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kaga nan ita wannan aya ta fara da ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa da shi ta fara ita kaga tana magana kan takalli takalli domin dama fuskoki na bayin Allah na samun kusanci da Allah shine takalli da tahalli takalli wofinta gabarin duk abin da yake mara kyau sai an samu tsarkaka gabarin duk abin da yake mara kyau to kaga ce ya kuma fi imani kar ku yadda ku ɗabi'antu da ɗabi'un waɗanda suke cutata ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗanda suka cuta wa annabi Musa kada ku yadda ku sifantu da waɗannan kaga wannan takalli ne ana kiran masu imani su wofinta gaban wannan mugunyar ɗabi'a ta munafici mugunyar ɗabi'a ta cutar annabawa to kaga wannan tana magana akan watan takalli to sannan wadda ta biyo bayan ta ita ko sai ta zo da magana akan tahalli tahalli sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah ita taqwa ta halli ne kawatuwa ce kawa ce wadda take kawata watan bawa ta saman mashi da kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya kawatu da wata kawar da Allah ke so shine taqwa imtisalul amri wajtinabun nahyi fi zahiri wal batini min haythu yarda la min haythu tarda abin da ake ce ma takwa tsoron Allah shine Allah ya ce ma bawa ya yi Allah ya ce ma bawa ya bari ya bari shine imtisalul amri wajtinabun nahyi ne santar halin Allah tabaraka wataala kuma zahiri da batini fa ba wai sai ka bayyana cikin mutane ba a'a ko ka kaɗaitu kai da Allah kana tare da tsoronsa a nan ma ta fi kauni an ta'budu Allah ka annaka tara an ta'budu Allah ka annaka tara to sannan bil zahiri wal batini min haythu yarda la min haythu tarda yadda Allah ke so ba yadda kai kake so ba yadda Allah yace ka bi shi yadda yake so kai mai da'a yadda yake so ka aikata yadda yake so ka nisanta kuma za ka yi haka yadda yake so ba yadda kake so ba wannan shine takwa to ai kaga wannan tahalli ne kamar wanda ya cuɗanya da najasa kaga wanda ya cuɗanya da najasa to matakin farko za a nemi ruwan gusar da ita najasar daga jikinsa sai a samu matakin farko kenan sai an samu ruwan gusar da najasar an kauda najasar yanzu babu ko asarinta babu ba gurbinta to an yi takalli ce sai ce to me zai samar wa wannan bawa kamala saboda ya kusanci hadara ta ubangiji ya ce to an samu wani abu mai kamshi an samu turare amma kaga a da ba a magana turare lokacin da yake dame dame da najasa a'a a fara kusance najasar sannan a yi maganan turare shi ko turare ta halli ne ta halli ne to wannan ayoyi guda biyu kuma dukkan su yayyuhal ladina amanu suke farawa da shi ɗaya na magana kan tahalli ɗaya kuma tana magana akan tahalli kawatuwa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku aikata umarnin Allah ku hannu gabarin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana wa qulu qawlan sadida ku faɗi zance zance wanda yake kasartacce wanda yake watan akan daidai Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran waɗanda suka yi imani malamai suka ce tun daga kiran ma za a fahimci cewa kiran na nuni zuwa ga abin da za a karantar da su sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu tun kafin a faɗi menene aka kira su saboda shi sai Allah ta'ala ce bari in sa in ƙara tunatar da ku kanku idan kun manta kanku ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani to Allah ta'ala na shele na daga sifar masu imani domin su san abinda za a girman abinda za a umurce su shi su san cewa wannan abinda za a umurce su da shi fa matsayin su na masu imani shi ya cancanta da su matsayin su na masu imani shine sifar su sai Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu to kaga imani ne ila annal imani ya qatali ma sayumaruna bihi imanin su yana hukunta watan abinda za a umurce su da shi shine takwa takwa harka ce ta masu imani takwa sifa ce ta masu imani zaka sai Allah ta'ala ya fara kitabar da ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kuma ta'ribi ne bi anna alladhina yasduru minhum ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم قبضا ليس مؤمنين كما cewa ya ayyuhal ladina amanu can an wuto masu cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka ce ayyuhal ladina amanu to karara yana nuna cewa fa masu cutatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa mu'mine bane fa ba fa mu'mine ne fa fa to aka gabe mu'minai masu tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum aka ce nan watan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi abinda watan shi mai imani zai na farko dai takawa tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha nabi wa qulu qawlan sadidan ku faɗi zance wanda addaidai qawlan sadidan zance wanda an kasawa ba zance wanda an katartacce wanda yake katartacce mai tsakke santa ba karkata tare da shi shine kaulan sadida watan da aiki na kwarai da kuma zance wanda yake daidai akan tafarkin Allah tafarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi abinda sakamakon wannan umarni in kun yi aikin ya da zina mun tuqullaha wa qulu qawlan sadida sai ta yuslih lakum a'malakum kaga sifantuwa da tsoron Allah faɗin magana wadda a gaskiya faɗin magana wadda a daidai santa kan layi ba ta karkata ba to me yake gadawa yuslih lakum a'malakum zai gadan muku da al'amalu saliha aka ce yuwaffiqukum lil a'mali saliha in kuka yi haka Allah ta'ala zai datar da ku da ayyukan kwarai zai datar da ku da ayyukan da in kun yi Allah ya karba dama shi ai ai aikin kwarai ne Allah yake karba ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u to saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyu kamar matsayin sharadi ne in kun yi su ga abin da za ku samu yuslih lakum a'malakum Allah ta'ala zai muku muwafaqa da ayyukan kwarai duk ayyukan ku sai su zama salihai ayyuka na kirki ayyuka na kwarai domin su ne karɓaɓɓu a wajen Allah kyakkyawan aiki shine qaulan sadidan malamai sun mai fasarori da yawa cewa qaulan mustaqiman la'u jadidin zance mai kakke santa wanda ba karkata tare da shi kuma ba baudewa a ciki Allah tabaraka wa ta'ala watan yake wa muminai watan alkawali matukar san cika wannan alkawali to ga sakamakon da Allah tabaraka wa ta'ala zai musu kamar yadda ya zo inna Allah ta'ala amarni النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حديث ابن أبي حاتم من الإسناد تكن أبو موسى الأشعري abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yace wata rana annabi sallallahu ta'ala sallam ya sallaci azhur tare da mu lokacin da ya juyo ya gama sallah aw ma ilaina bi yadihi mazalla sai mana nuni haka kudan dakata kudan dakata kar wanda ya tashi kar wanda ya tashi fajalasna sai muka zauna mu saurari menene mazalla zai faɗa mana to shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa inna allaha ta'ala amarani أن أأمركم أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا الله تبارك وتعالى نكي أمرنينا إن شيمك كجزء الله in ba ku umarni ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi zance zance ka tartacce zance mai tsakke santa ana nan kuma mazala da ya ƙare da sashen maza kuma sai ya tafi sashen mata alaihi salatu wassalam a can nisa a faƙal sai mazala da ya je wajen inda mata gungun mata yace inna Allah amarani an amur an amura kunna an tattaqina Allah Allah ta'ala ya umurce ni cewa in umurce ku ku ji tsoron Allah ya ku mata sannan wata kulla qaulan sadida kuma ku faɗi zance ka tartacce kaji abinda wannan aya take umurni da shi kamar yadda ibnu ibnu abid dunya ibnu kathir ya kawo shi a tafsirinsa cewa ibnu abid duniya ya kawo a kitabu taqwa da isnadi ta kan ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha abinda take cewa ma qama rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ala al-minbari illa sami'tuhu yaqulu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida abinda ummul mu'minin aisha tace wallahi ban taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan minbari ba face na ji yana cewa yana karanta wannan aya ya ayyuhalladhina amanu ya goda da kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi zance ka tartacce Abdullahi an rawaita daga Abdullahi ibn Abbas mawqufan ma'ana mawqufiyar riwaya ce akan shi ibn Abbas din abin da yake cewa man sarrahu an yakuna akraman nas falyattaqillah duk wanda yake murna yake farin ciki ya zamo mafi girma a wajen Allah to in yana son wannan to ga sharadi falyattaqillah ji tsoron Allah saboda inna akramakum indallahi attaqakum mafi girman ku a wajen Allah shine mafi tsoron Allah ikrima yace alqawlu sadid la ilaha illallah wa qulu qawlan sadidan ku faɗi zance ka tartacce ai ba zance ka tartacce kamar wannan kalima wadda ta kunshi dukkan sirrin halitta da ubudiyya da komai a cikin wannan wannan wannan kalma da la ilaha illallah saboda haka qawlan sadidan kan babu kamar la ilaha illallah لا إله إلا الله وقال غيره الثواب واتن الثواب وسكت قولا سديدا زنشي وند الديدي زنشي وند الديدي يشي والكل حق duk fasarorin fa daidai suke dukkan fasarar daidai suke gaba ke da ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum in kuka yi wannan to sharadi na biyu bancin yuslih lakum amalakum sannan wa yaghfir lakum dhunubakum jawabin wannan in kun cika wannan sharadi jawabu sharadi Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta muku zunubanku kaga wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kankare mashi laifin da ya yi wanda in ya tashi zai faɗi magana zai faɗi kyakkyawar magana zai faɗi magana wadda a daidai to Allah tabaraka wataala zai kankare masa zunubansa wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah wa rasulahu ya da'a ga manzon Allah faqad faza fawzan azima hakika ya rabbanta watan rabbanta fauzan rabbanta aziman ya samu babbar rabo ya samu babbar rabo wannan aya tana daga cikin adilla dalilai waɗanda suke karra a cikin alqur'ani a bisa wajabcin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa mu fahimci wannan yin da'a ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wajibi Allah ne tabaraka wa ta'ala ya wajabta wannan aya tana daga cikin jere na ayoyin da ke tabbatar da wajabcin da'a ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kamar yadda Imam Ahmad ibn Hanbal yace Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yace nazartu fil mushaf fa wajadtu da'at ar-rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi 33 mawdi'a Imam Ahmad Ahmad ibn Hanbal Imam ahli sunnah wal jama'a yake cewa na diba al-Qur'ani wuri bayan wuri sai da na samu wuri talatin da uku inda Allah tabaraka wa ta'ala yake magana akan da'ar manzon Allah ayi wa annabi da ayi wa annabi da ajibu Allah wa ajibu rasula wa man yuti wa man yuti rasula faqad ada Allah ire-iren su Imam Ahmad ibn Hanbal yace watan dan mu san girman yi wa annabi da'a da wajabcin yi wa annabi da'a imam ahmad ya ce wuri 33 na gano haka cikin alqur'ani haka imam ahmad ibn hanbal ya ce al-imam al-ajurri shi ma abin da yake cewa an farlanta wa halitta yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuri sama da 30 shi bai faɗi saman 30 din ba kawai sai dai ce sama da 30 ni shi da 30 watan sama da 30 sama da 30 wuri wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗin wajabcin yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da'a ita yin da'a ga annabi alaihi salatu wassalam yan uwa yana da yana da samarat abinda ake cewa samarat natija abinda ake samu cikin yi wa annabi da'a abinda ake samu cikin yi wa annabi da'a na farko ne mahabbatullahi ta'ala samun soyayyar Allah yi wa annabi da'a abinda yake gadawa bawa Allah zai so shi Allah zai so bawa domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka faɗa musu ya rasulullah inda da gaske kuna son Allah ka faɗa musu ka ce ku bi ni su bi ka kai ya rasulullah menene amsa menene sakamako menene samara na yi wa annabi da'a sai Allah ta'ala ya ce yuhibbukum Allah in kuka yi wa Allah in kuka annabi da'a Allah zai so ku to kaga min samarati da'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahabbatullahi ta'ala samun soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana daga cikin samaratu na yi wa annabi da'a dai domin a san ita yi wa annabi da'a ka caukan in ka dunkule karantar da girman sa a wajen Allah yake yadda Allah ya tabbata ai mai da'a to babban karatun da ke cikin girman sa da darajar sa a wajen Allah shi yake fahimta a cikin karatu nailur rahmal ilahiyya samun watan rahama daga Allah tabaraka wa ta'ala ta tabbata cikin yi wa annabi da'a domin Allah ta'ala ce wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun wa atiullaha war rasula ku da'a ga Allah ku da'a ga manzon Allah haqiqa turhamun da za ku samu rahmar ubangiji za a ji ganku eh wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah a cikin wata aya kuma da Allah na jero sifofin su yake wai yu'minuna ma daga sifofin su suna da'a ga Allah suna da'a ga manzon Allah wa kaga wayin tananka sayarhamuhumullah Allah tabaraka wa ta'ala zai ji kansu sannan kuma samun aljanna da tsira daga azabar wuta ya tabbata cikin yi wa annabi da'a zaka Allah ta'ala ce wa man yuti illa wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-'azim kaga duka wannan samara su ne na yi wa annabi da'a duk wanda ya yi wa annabi da'a zai samu aljanna kuma ya tsira daga wuta sannan kuma yi wa annabi da'a dai daga samara natija shiga cikin ayarin mutanen kirki shiga cikin ayarin kubutattun bayin Allah su ne abraru murafaqat al-abrar domin Allah ta'ala cewa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa kaga Allah ta'ala ce mai da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala sallam ya sani Allah zai hada shi cikin babbar karabta أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا sannan yi wa annabi da'a shine babban alamar cewa mutum yana kan shirya in ya bi annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam watan ya shirya za ka Allah ta'ala ce qul adi'u Allah wa adi'u rasula fa in tawallaw فإنما عليه ما أمل وعليكم ما أملتم وإن تجيبوه تهتدوا وإن تجيبوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وكاغا ينقوى بك وأن آيوي كأني لك ثمرات نا يو النبي لا نتيجة يوم أن الله صلى الله عليه وسلم لا ده هكا مريك أجين جرما إن أنشي النبي يا مريك أجين جرما إن أنشي النبي يا أيتها wannan ita ce babbar alamar imanin mai imani ya ka ɗauki in an ce annabi ya ce ya ka ɗauki in an ce annabi ya aikata ya ka ɗauki in an ce an yi kaza gaban annabi sallallahu ta'ala da sallam bai hana bai tabbatar waɗannan ya ka ɗauki karantarwar annabi sallallahu ta'ala da sallam to shine babban ma'aunin imani babban ma'aunin imani babban ma'aunin shari'a yin da'a ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haka annabi Allah tabaraka wata'ala yana cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah eh wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza duk ma wanda yayi wa annabi da'a ita wannan gaba ɗaya ta dunkule karatun ne gaba ɗaya karatun gaba ɗaya yana nuna girma da darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yi wa annabi da'a yi wa Allah da'a kuma ta kai annabi shine ma'aunin da Allah ya bar mana in muna son mu sanya Allah ke so a bi shi mu kalli manzo in muna son mu auna ya za mu bin Allah to mu kalli manzon Allah to da haka sai Allah ta'ala ya sanya manzo Allah shine na Musa wato na koli wanda babu gare shi misali na koli wanda babu gare shi don haka duk inda zaka ga sai manzo Allah sai kafa hujja ku nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai karar ma sai da ya fito yace wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah illa bi bai kake yi ya zaka bi Allah to bi manzon Allah domin duk wanda ya bi manzon Allah shi ya bi Allah domin ba a bin manzon Allah a samu kuskure a cikin biyar saboda shi Allah ta'ala ya riga ya tsare shi ya kiyaye shi yadda in an yi koyi da shi an kubuta in an yi koyi da shi an shirya in an yi koyi da shi an tsira in an yi koyi da shi an samu babban rabo alaihi salatu wassalam Allah ya azurta mu koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace faqad faza haqiqa wa man yuti Allah wa rasulahu wanda ya da'a ga Allah da manzon Allah faqad faza haqiqa ya rabban ta fawzan rabo fa adiman mai girma ya samu babban rabo na la ghayata matlubihi ya samu kolin abin da yake nema إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله تبارك وتعالى يجي إنا أردنا الأمانة وقاموني كراتو دكي مغانا أكل تكليفي يد الله تبارك وتعالى يبمن لدن أدم لصورا هليتا yadda Allah ya bambanta dan adam da sauran halitta sai Allah ta'ala ce inna aradna al-amanata haqiqa mun bijirar da amana aka ce as-salawatul khams wa salloli biyar wa ghairiha da waninta lima fi fi'liha min al-thawabi wa tarkiha min al-iqab abin da yasa aka kira ta amana ita ce aikin da in bawa ya tsare ya kiyaye yana da sakamako a wajen Allah in kuma ya ya kiya to yana da yana da azabar da Allah tabaraka wata'ala ya tada shine dalilin ta zama amana amana din nan akwai fasarori da yawa tun daga kan sahabbai menene amanar da Allah ta'ala yake cewa ya bijirar da ita ga sammai ya bijirar da ita ga tsassai ya bijirar da ita ga watan duwar watsi amma dukkan su babu wanda ya iya karba ba a bayyana dukkan su suka ki su karba baki ba fa na saba wa Allah a baki bane da saba ma Allah a ki ne na tsoro ba su san yadda za a kwashi ba shine wa ashfaqna minha to wannan aya Abdullahi ibn Abbas yake cewa al-amanatu at-ta'a abinda yake nufi amana da'a watan aradna al-amanata ay aradna at-ta'ata abinda yake ce ma da'a yi na yi bari na bari Allah ya ce bawa ya yi kaza ya ce ya bar kaza to wannan shine ake ce ma aikin da'a ya tsaya ya aikata abinda Allah ya umurce shi din da shi ya hannu ga barin abinda Allah ya hana sai ke cewa da'a to wannan shine amana to sai Allah ta'ala ya bujirar da ita ga sammai ya bujirar da ita ga kasai ya bujirar da ita ga duwar wazi qabla an ya'ridaha ala adam tun gabani ya gabatar da ita ya bujirar da ita ga annabi adam amma falam yutiqnaha basu iya sun dauki wannan amana ba dukkan sammai ba su karbi wannan amana ba dukkan kasai ba su iya karɓar wannan amana ba dukkan duwar hutsi ba su iya karɓar wannan amana ba fa qala li adama wato sai Allah ta'ala ya ce wa annabi adam na bijirar da amana ga sammai da kasai da duwar watsi amma ba su iya sun karba ba fa hal anta akhizun bima fiha Allah ta'ala ce a Adamu ko ka iya kai ka iya karba abinda da sammai da kasai suka kasa dauka kai ka iya dauka qala ya rabbi ma fiha yace ya ubangiji wace amana ce ai man bayani sai Allah ta'ala yace in ahsanta juzita wa in asaita uibta cewa wani matsayi ne in ka kyautata na tanadi sakamako in ka kuma muna na kuma na tanadi azaba da ka duk wanda ka yi sakamakon ta na nan in ka yi mai kyau na tanadi sakamako mai kyau in ka yi mara kyau na tanadi azaba shine sakamakon rashin kyautatawa wannan ita ce amana wadda na dorawa na bijirar da sammai na bijirar wa sammai da kansai da duwatsu suka ji tsoro ba su ɗauka ba to kai ka iya ɗauka kai ka iya ɗauka to shi ne a annabta a fadaha adamu sai annabi adamu ya ɗauka sai shi ne ka ta hammala fa zalika qawluhu ta'ala sai Allah ibn Abbas yace to sai annabi adam sai da wannan amalar da duwatsu da da da da samai da kasa suka kasa ɗauka sai annabi adam ya ɗauka sai Abdullah ibn Abbas na cewa to fa zalika qawluhu ta'ala wa hamala al insanu innahu kana zaluman jahula sai shi ne ma'anan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cewa watan insanu ɗan adam shi ne mutum shi ne annabi adam sai ya ɗauke ta Ali ibn Abi Talha ya ɗauki wannan amana Ali ibn Abi Talha ya ce daga Abdullahi ibn Abbas al-amanatu al-fara'id abin da ake nufi da watan inna aradna al-amanata to amanat da ake nufi watan farillai Allah ya ce kaza dole ne na dora maka kai kai shi kaza dole ne na dora maka sai kayi shi to wannan shine amana Allah ta'ala ya dora shi akan sammai da kasai da duwar wasi cewa in sun ba da wannan amanan sun ba da waɗannan farillai asabahu Allah tabaraka wata'ala zai saka musu wa in dayyabuha asabahu in kuma suka tozarta wannan amana su ne wannan farillai Allah ta'ala zai azabtar da su fakarihu zalika sai suka kyamace haka sai tsoro ya kama su kada su kasa su haɗu da fushin Allah kada su kasa su haɗu da fushin Allah to saboda haka wa ashtaqu alaihi min ghairi mafiya sai suka ji tsoro ai cewa fa a baina suka ki ai ba ki bane na mukhalafa ki ne na ishfaqi tsoro ne tsoro ne yasa tsoro ne yasa na'am saboda haka amma annabi adamu fa qabila ha sai karbe ta bima fiha da abin da ke cikinta wa huwa qawluhu ibn abbas ya sake cewa to shine ma'anan saboda shi jahinta alqur'ani annabi alayhi salatu wassalam ya mai addu'a cewa allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila allah ka sanar da ibn abbas ilimi na addini ka sanar da shi ta'wilin alqur'ani haka manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake masa addu'a zaka sulaiman al-a'mash daga abin tuha daga masruq ibn al-ajda abinda yace yace watan ubay ibn ka'ab yace min al-amanati anna al-mar'ata utuminat ala fardiha yana daga amana kaga duka malamai ke fashin bakin menene amanar da Allah ta'ala ke cewa inna aradna al-amanata masruq ibn al-ajda yace daga ubay ibn ka'ab ubay ibn ka'ab yace yana daga amanar da Allah ke cewa ya dora wa dan adam ko dan adam ya karba amma sammai da kausai sun kasa dauka cewa Allah ya dora ma mace ta kiyaye farjinta in ba akan mijinta ba ta kiyaye farjinta in ba akan mijinta ba to wannan na daga cikin amanar da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora shine mace ta kiyaye an dora mata kiyaye amanar farjinta kada ta yadda wani abu ya gudana in ba ta hanyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda ba haka nan kata da yace al-amanatu al-fara'id wal hudud watan kata da yace abin da ake ce ma amana aradna al-amanata farillai abubuwan da Allah ya farlanta na dole wal hudud da iyakoki abubuwan da Allah ya ce nan iyaka ce kar a keta ta kar a ketara nan iyaka ce shinge ne kar a haura nan iyaka ne kada a ketara eh tilka hududullahi fala taqrabuha kan kusance su waɗannan hududullahi da Allah ke cewa kar a kusance su balle a ketara to su ne amanar da Allah ke nufi Imam Malik daga Zaid ibn Aslam abin da yake cewa al'amanatu salatatu amana uku ce as-salatu was-sawm wal-ihtisalu min al-janaba aka ce kaga sallah kaga azumi kaga wankan janaba watan su ne amana sai aka ce to ai duka waɗannan abubuwa da aka zana cewa sallah azumi wankan janaba ko ku a'a farillai da hudud iyakoka ko ko a'a taklifat koko aikin da'a ko kaza ko kaza duk waɗannan ta'wilatu da aka yi gaba ɗaya da muka karanto in aka haɗe su gaba ɗaya malaman tafsiri suka ce ai ba su warware juna duk gaba ki ɗaya in ka dunkule su za su koma wajen taklifi taklifi Allah ya ɗora ma halitta yi na yi bari na bari ba shi ne taklifi ba to ai ba wanda ya karɓi wannan in ba ɗan adam ba shi kaɗai ke da taklifi imanin duk da ake faɗi na sauran halitta da baki ɗaya da sauransu ba na taklifi ba ne a'a sun san Allah suna ɗa'a ga Allah amma ba ibada ba ce ta taklifi eh sauran halitta suna ibada ga Allah duwatsu itace da sauran suna ibada ga Allah amma ba ibada ba ce ta taklifi wacce Allah tabaraka wa ta'ala dora musu in sun yi za a ba su lada in ba su yi ba za a azabtar da su shine taklifi to in ka dunkule ga baki ɗaya duka waɗannan gabaki ɗaya suna nuna watan takalifi ne waɗanda in an tsaye da shi za a samu lada in an yi watsi da shi kuma za a samu zunubi wasu kuma suka ce watan amana wadda Allah ta'ala ke cewa inna aradna amanata amana da ke tsakanin mutane wasu wasu amana da ke tsakanin mutane wasu wasu kamar da Imam Suddi ya rawaita ta kan malamansa cewa annabi Adam domin mu fahimci amanar da ke tsakanin halitta wasu wasu tana daga cikin amanar da ake cewa arzon amanata annabi adam alaihi salamu da zai tafi aikin hajji sai ke ce masammai to gashi nan na bar iyali na kukulan man da su na ba su ku riƙa man su amana yace masammai suka ce wo ba za su iya ba yace makarsai haka suka ce ba za su iya ba yace wa duwar waji ba za su iya ba amma da ya waiko wajen ƴaƴansa su ƙabila da habila ya ce musu to na ban muku kula da junanku ga baki ɗaya in dawo in isko komi yana kan koda ba abin da ya ba wani abu da ya shiga sai ƙabila ya ce ya karba to shi ne fahamar haƙƙin tsaro aka ce ai ɗaukar da ƙabila ya yi yadda shi ya ji ya gani abinda sammai suka kasa karɓa ma nabi adam kasai ma suka kasa karɓar annabi adam duwar wani ma suka kasa ɗaukar annabi adam sai kabila ya ce shi ya ɗauka ya ce za ka je ka dawo lafiya lau komi na kan koda ba abinda za ka zo ka gani mara kyau mara tali sai gashi bayan ya tafi rigima ta kaure sai gashi kabila ya kashe habila kabila ya kashe habila sai da annabi adam alaihi salam ya dawo daga aikin hajji sai ya samu abin da ya faru to ai kaga kaga inda abin ya kare fahamal hal insanu innahu kana zaluman jahula innahu kana zaluman jahula ana cewa lokaci ya tunda zo za mu tsaya anan muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da muka karanta alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya mana muwafaqa da abin da muka saurara Allah ta abin da muka karanta da saurara a zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya abin da alqur'ani ke karantar da mu Allah ya ba mu ikon dafakawa darussan da alqur'ani ke karantar da mu Allah ya ba mu ikon aiwatarwa abinda ladubban da alkur'ani ke karantar da mu na girmama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kiyaye haƙoƙansa da kuma karantar da mu laduban yadda za mu yi mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ba mu iko tabbatawa akan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya ka ba mu abin da lafiya za ta neman alkhairi ubangiji Allah ka ba kasan mu zaman lafiya Allah ka ba jihan mu zaman lafiya ka ba sauran jihohin musulmi zaman lafiya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka dauke mana dukkan fitina Allah don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan rahaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan zaman annabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa rahmatan lil ladina amanu bil mu'minina raufur rahim ban inna ma ana rahmatun muhdatun Allah saboda wannan tsintsar rahama ubangiji Allah ka dauke mana dukkan fitina ya yi mana abin da ya dami al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hali na kunci da tsanani da al'umma take ciki Allah ya yayi Allah ya kawo lutufi da taysiri a cikin jumla al'amurra alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya alfarma annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam magabatan mu Allah ka lullube su cikin rahma kara musu kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka karbi ibadan mu Allah ka rubuta mu cikin yardaddin bayinka yardaddin bayinka bi hurmati sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa awli وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين